من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a babu na ɗari uku da takwas to babu tagalilin yaminin kazibati amdan babu yadda zai magana a kan wato girmama azaba da musulunci ya yi a kan wanda ya rantsuwa a kan ƙarya da gangan wato ukubarsa tana da girma azabarsa tana da yawa Allah ya tsare ni عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بأحد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هكذا بغاية آية بل نعم لأن نكرت هذه na? na? dare ne? to ni ba ruwa na tambaya ne na? haka ne na yi banda ƙara karanta inna lazina yashhaduna bi ayati llahi yashhaduna bi ayati llahi wa aymanuhum samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum allah ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم متفق عليه أعظم حديث لك ابن مسعود يدعى الله تعالى ثبت عليه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دون يرسوا أكن dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba wannan abin misali na san ba nawa ba ne amma saboda tsaban kin Allah da rena Allah na zo da ce wallahi wallahi na wani ai an gane wannan na zuwa haka kawai na yi ne don na yi zalunci na san har da Allah ba wai irin da nake da shi ya ɓata ba nake zaton nawa ne kun ga wannan ya sha bambam ba ina zaton wataƙila dai na yi kuskure amma dai lalle ina da shi kaga duk wannan daban a'a na tabbatar da ba nawa ba ne kawai kawai na zo da yanzu da Allah na ce nawa ne akan samu masu yin haka a gaban alƙali ma akwai masu shaidan zub kawai don su dukiyar mutane malaman tafsirin ita wannan ayar a maza Allah sallallahu alaihi ce wanda duk ya rantsuwa akan dukiyar musulmi dan ya ci ba tare da haƙi ba to laki Allah wa huwa alayhi gadban zai haɗu da Allah Allah na tsanin fushi da shi za a ji ba filin tashi alƙiyama Allah na fushi da mutum to shi ne sai yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana aya a cikin alqur'ani wanda take gaskata wannan hadisi take gaskata wannan magana shine Allah madaukakin sarki a cikin ali surata ali imran yake cewa innal ladina yashkuruna bi ahli llahi wa aymanihim thamanan qalila wadanda suke wato siya da alƙawarin Allah da rantsuwarsu suke yin su saboda su ci wani ɗan tumuni na rayuwar duniya ko me sunan shi babu ko me sunan shi kaɗan kun san a wajen Allah komai ƙanƙani ba wani abu babba a wajen Allah shi yasa kar ma ka tsaya kana bata lokaci duk abin da ka san Allah madaukakin sarki ya sanya ka alayi wato akwai akwai abin da ake kira wato sababi Allah ya sanya ka alayi abin to halal ne ka roƙi Allah halal ne yanzu a masallacin da duka kowa daga hannu yadda Allah ya sa ka yi kuɗi kamar fiye da dangote ba an ce shi ne mai kuɗin afirka ba misali na ke yi na misali ya halarta yanzu kuma ka sani kuma Allah sai ya baka sai a samu dangote da yawa duka nan an zama dangote wannan kama yi kokar da wannan kuskure abinda kawai musulunci ya hana ka wajen addu'a shine layin da Allah bai dora ka ba don Allah akwai sunnar ka akwai wasu abubuwa da ya sa ba ba zai iya ba ne ba abin da ya gagari Allah a'a ba zai yi ba ne ba abin da Allah ba zai yi amma ya riga ya ce ba zai yi ba shi yasa aka ce akwai wasu addu'o'i yin su haramun ne abin da ka san baka da wato baka kan layi na ka ba da misali da mulkin saudi arabia tunda na san ba abin da ya ba wanda zai san mun da shi dan sarki ne a nan misali misali nake barwa yanzu kawai ka yi addu'a cewa Allah ya sa idan wannan sarkin ya hau kai zaka ya kau Allah ya sa kai zaka hau na a'a ni ba ce ba ka san mutum ko dan ko yana da dangantaka baka sani ba amma dai wannan nace na faɗa wannan na san babu ne kwata kwata ba ba dalilin a ce yanzu kai ta addu'a da kai sallah kake Allah idan wannan sarki na Saudiya ta karɓi rayuwar shi to Allah ya tani ne zan hau to yin haka haramun haram ba za ka yi amma kaga da zama kafi kowa ma ka ce ma ka fi kowa kuɗi a duniya ba ma Najeriya ba wannan dide ne in Allah ya ansa ba kuma sai ka yi kuma da ka aiki ya same ka wallahi ya garur eh to sai Allah madaukakin sarki yake waɗanda suke wannan Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira kaga magana ta tsariya ba su da rabo a lahira sa'annan wala yukallimuhumullah Allah ko magana da su ba zai bar kiyama wala wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ran tashi al-qiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba sa'annan wannan azabun alim suna da azaba mai rafi kaga yayi daidai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai hamdu Allah Allah na fushi da shi to wannan shine fasara fushi da wanda yayi wannan rantsuwa zai hadu da Allah madaukakin sarki a cikin wannan fushi Allah ya kiyaye to ita wannan ayar ita wannan ayar idan mutum yana duba tafsirai da suke kawo asbabun nuzul akwai wani ɗaya daga cikin sahabbai wanda rigima ta haɗa su da bayahude na baki har suka zo gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tambaye mu shi sahabin yace ka yace kana bin shi kaza yace baya bina sai ka tambaye shi wanda ya kawo kana da shaida shi kuma bai da shaida sai maza Allah ya ce wa shi ba Yahuda za ka rantse sai Yahudu su shi ke nan kawai zai rantse ya ci bulus tunda ka za a ga da in ya rantse shi ke nan zai tafi to shi ne sai Allah ya gaya maka cewa ba bulu zai ci ba in a nan duniya an gane ka to ga abin da yake jira shi ne wannan wa'i da Allah madaukakin sarki ya faɗi zai samu mutum albaruwan Allah da shi Allah na fushi da shi ranar zai haɗu da azaba mai raɗaɗi وعن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي رضي الله عنه آه رضي الله عنه نعم بعتنا ولا هو ينفع آه. عن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na to nan babu mu annan yawa a'a to nan da babu sai ma rubuta anna ko yawa to kaga wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manigada haka mur'in muslimin fi yamini faqad anzala Allah lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna faqala lahu rajul wa in kana shay'an yasira ya rasul Allah قال وإن كان قديم من عرب رواه مسلم أن سامو حديثي دك أبي أمامة يا تنسى ألبا الحارث يدعى الله تعالى ثبت على جريح يشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ci haƙƙin wani musulmi da rantsuwa wato shi ne dai kwatantan da na yi ko ka rantse da Allah a baka abin da ba naka ba to wanda ya yi duk haka akan wani abu na musulmi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad awjaba Allahu lahu Allah ya wajaba masa shiga wuta wajen ya wajibi a shigar wuta wajibi sannan wa haram alaihim janna Allah ya haramta masa shiga aljanna wani magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hankalin sahabbai ya tashi shine sai wani mutum ya ce ya rasulullah ko da abin da ya nan ya cin nan dan kaɗan ne na dan small ko dan kaɗan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa in kana qadiban min araq ko da kuturan aswaki ne aswaki araq sunan aswaki ne shine aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أراك تذكر أن أنك فيك علم ثم الشيء الذي له طعم وريح وهذا الشيء في شعر مسمى شين عرب ذاك ومن أسواكي مزال أشي صلى الله عليه وسلم قولا قدرا أسواكي kaga dai gudura a tuwa shi ko a kasa ka ganye ba za ka dauka ba misali ba wani abu ne kuma da wuya ka ga mutum yana yawo kwararo kwararo faɗi ya ya yi gumi ka ce me kake nema ya zuwa kina ne wa'in na da wuya na ce ka haɗu da mutum haka ka gan ya yi gumi ya bunan ya bunan ka ce malam ne ya faru ya ce ma yana nema asuwa kinki kaga saboda ba wani abu bane mai girma wani an ya bata ma za a tafi neman sa to shi ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa komai karancin sa ko da abin bai da muhimmanci in dai mutum ya yi rantsuwa na wani ya ci to wannan azaba ta tabbata kai Allah ya وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين واليمين الجموس رواه البخاري وفي رواية أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال اليمين الجموس قلت وما اليمين الجموس قال الذي يبتدئ ما لم مسلم أياني يمين هو فيها كاذب an samu hadisi daga abdullahi dan amru dan asiya da Allah ta kara tabbata a gare shi a gare su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam al-kaba'i wato manyan manyan zunubai su ne manyan manyan zunubai shine kaba'i manyan manyan zunubai su ne na farko al-ishraku billah shirka da Allah daman babu zunubin da ya kai shi girma Allah ya tsare mu Allah Allah ka tsare mu da shirka da Allah ya kiyaye mu da shirka da Allah Allah ka sa mu mutu muna da dalili eh dan wannan shine nasarar dan adam in ya da Allah komai gurbin sama da sauki eh da sauki saukin ma sosai duk zunubin da ka je wajen Allah da shi in ba shirka ko sauki jama'a ai an gane ba wai ko ake ka je kana ta zunubi ba a amma dai sun fi akwai sauki eh amma shirka mutum ya haɗu da Allah yana shirka wallahi bone ya ci mm ya kaɗe eh wallahi komai ya lalace Allah ya kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam shirka da Allah shine babban zunubi na farko sai yace sai kuma wa uqul walidai saba wa iyaye iyaye uwa da uba masu iyaye su kula hmm muna mu duka Allah ba da kuke sarki ya karbi rayuwar Allah ya ji gansu Allah ya sa sun muta wanda duk iyayen suka da su Allah ya sa suna aljanna a cikin mu gaba daya to kaga amma wanda iyayen su suke nan mu ma dan ba wai samu ta kare dangane da tsakanin mu da ko yanzu ka daina wa iyayenka addu'a kun sun mutu wallahi gone ya ci ka wallahi sai ka haɗu da zaro a cikin rayuwar sai ka haɗu da musibu wanda ba za su kirgu ba eh da haka suna da haƙƙi ne a musu addu'a ko da ta da su ka yi ta su da addu'a ta su da addu'a in kana da hali ba ka yi ta musu sadaka ka na ta musu sadaka kana tona rijiya ko bohol ko wani abu saboda su wani alheri ta ci gaban ka ne ka yi a duniyan ma to mu shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ma madaukakin sarki ai ya faɗi a wa qadara buka Allah ta abudu illa iyyaka ubangijinka ya zartar da hukunci kada ku bauta kowa sai shi ba a bauta kowa sai Allah sai ya ce wa bil walidayni ihsana iyaye kuma a kyautata musu yace imma ya gudu ranna inda kan kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumma uff wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima وقف لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما kama rabba ya yi sabira Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa iyayen suka kawo ƙarfi yana nan shi ma ya balaga ya girma to Allah madaukakin sarki ya ce karka kuskura da wasu da wasa ka gaya musu wata magana wanda take ba sa so uku ita ce mafi ƙanƙantar magana mara daɗi babu wata magana mara daɗi da ta kai uku ƙanƙanta ba san a wasu a kai ba duk wata magana mara kyau ta wani ita ce babu wata magana mara kyau a bayanta ita ce mafi ƙanƙantar magana mara kyau shi ne Allah ta karɓi ce ya ga iyayensa ita kaga ba sai a ce ka faɗi babba ba ina nan sa'annan walatan hannu ma kada ka musu tsawa ka kyare su ko kuma magana ta jawo shi ko ka tafi kana kunkuni ko ba kunkuni yake cewa za a magana kana magana ciki ciki na na guna guni ba kunkuni ba ko me kunkuni ko hausan garin ku da mu ta garin mu daban daban ne haka haka ne guna guni kuma kunkuni na to guna guni duk hausan garin mutum yana ba za ka daina magana ciki ciki ba a san me yake faɗa ba Allah ba a wa iyaye haka eh mutum ya kiyaye saboda suna da alaƙa da duk abin da za ka yi a duniya idan makaranta ne kana son kai karatu in aiki ne kana son kai bayan ka gama in aure ne za ka yi in duk wala iyayenka suna da hannu ɗari bisa ɗari a ciki idan baka daidaita tsakaninka da su ba to za ka samu tashin hankali ajewa da suka kasa daidaituwa iyayensu amma ba za su sani ba saboda sai Allah ya ba su damar sani wani da ya sani sai je kawai yanzu ya gyaro da shi kenan komai ya yi shirya amma sai ya bar inda matsalar take kama wani waje mutum ya saba iyayen shi yana taduwa da damuwa kuma ya dawo wajen boka kaga goma da ishirin na musiba goma da ishirin eh kaga inda ya gane shi kenan sai ya gyaro abin nan ya sa iyaye lallaba su ake yi da yi ta roƙon Allah Allah mu da su sassi kuma koya ya ci gaba koya ko da Allah ya jarrabe ka da su don wasu Allah yana jarrabar su iyaye ina nufin jarraba ta yadda ba wa iyaye suna daidai ba ne a duk wani abin da iyayen ba ka ko abin kwarai za ka yi sai ba ka so ba sai ka yi haƙuri amma za su galibi iyaye na gari za ka tarar da inda suka sa yaransa yaran su ya mutu abu za ka tarar da duk abin da yake da kirki sai dina abubakar akwai ɗan shi abdurrahman ya taɓa auren wata mata kyakkyawa mai kyau tana da kyau sai ana maganar tafiyar jihadi sai ta ba ta son ya je ya je jihadi sai na abokan ya gane shi a'a a kan mata ya ga za ka halaka shi kawai ya zo ya tsaya ya ce masa zo ya zo ya ce ka sake ka yana ji yana gani ya sake ka sai take ta tafi gidan sai da aka ɗauki tsawon lokaci tana gidan wata rana ya zo wucewa ya same ta a ƙarƙashin bishiya ya zauna yana waka yana waka yana cewa a waken cewa babu wani mutum da ya taɓa zakin mata irin wace ina nuna mata irin wace a shi bai san wani mutum da ya taɓa a da suke gaba wato kamar shi ne na farko ne ya samu wannan jarabawa na ya ce yana ta maganar waka ta gata da addini gata da haƙuri gata da kyau ina nuna shi ne tsagarin wanda ya take mata haka ya ji da shi ne sai ya ce masa ya kira shi ya tausaya masa sai ce ka je ka dawo to shi ne ya ka dawo da ita kuma ya gane kuskuren da yi da aka kira bihari na ya haɗa kayi ya da a to ana kiran daga ka addinin Allah duk mata da za hana ka wannan ba mata ba na ko yanzu rayuwar da nake duk mata da za ka aura ta hana ka zuwa masallaci ai ba mata ba na ko ta hana ka taimakon mun addini ko ta hana ka wani harkar addini ai ba ba a bar aure ba kan mata ya zama ta taya ka ko shiga aljanna duk abin da yake kuma ga su suna da ƙarfi suna da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taɓa ganin wato ga su ba ba cikakken hankali ba amma suna rinja masu hankali suna rinja masu hankali zaka ga tana da control wasu ma da suka gane kawai suna son abu sai su je wajen hajiya kawai in ta cewa alhaji a yi sai a yi in ta ce alhaji a bari ba a bari in ta ce alhaji ya baka in ta ce alhaji ya baka miliyan goma sai ya baka kyauta na akwai su daga ce to irin wannan idan alheri suke kawo ba matsala eh misali masu jin tsoron Allah ne kaga ya samu ne ta aibin alheri to matsalar shi ne a samu shaidani wanda za su ana shi misali yan uwansa ce kai ta mutu ko ba zai taimaka ba kai ba ma yan uwa ba har iyayensa kaga wannan ta ta halakar da mutum ta halaka ta halakar saboda za ta sa mutum ba zai wanne da duniya ma lafiya ba gare Allah duk matar da ta raba musulmi da yi wa mahaifiyarsa da ya aika cike shi duk wanda ta hana shi yi wa mahaifiyarsa da ya ta cike shi wanda ta hana shi kula yan uwansa da taimakon yan uwansa duk ta cike shi amma mafi alheri shi ne sai yi kwantarolin amma ta sanya shi alheri ya zama tana taimaka masa ne wajen bin Allah ta wannan sai a ce ya yi kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake zunubi na uku wa qatlun nafsi da kuma kashe rai kisan kai kun ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan tashin kiyama ya zo kuma zai zama ruwan dare alama tashi a kiyama ne za a yi ta kashe mutane Allah ya tsare amma haka za a yi ta yi ana ta kashe maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan yana daga cikin alamar tashin kiyama wanda yi kisa ma la ya jira kafin bima katala wal maqtul bima qutil wanda yi kisa ma bai san me aka yi mara bare wanda aka kashe kawai su ne ake kira yan bindiga daɗi eh amma za ka tarar da kawai hasara ta cewa ta kawo nan cutar da kan ke saboda ne duk wanda ka zubar da jini sai ka biya ina nan baka biya nan ba za ka biya lahira wannan ka'ida ce ta Allah ba haƙƙi ne na mutum kuma Allah ya ba ma kai da kai taɓa ran wani ba ranka ma an ka kashe wuta za ka shiga Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima da ka mutum ba ma ran wani ba ranka ma baka yi ka kashe ba ka kashe shi Allah ya kiyaye wata ta tabbata da ka kisan kai bai da kyau kuma kisan kai da wanda ya sa a yi da wanda ya yi duk labarin su daya shi yasa akwai abubuwa da musulunci ya yarda idan aka tsara mutum Allah ya kiyaye aka tilasta shi ya yi ya yi bai da zunubi amma akwai abin da bai a yarda ya yi ba idan Allah ya aka tsare wani mutum aka ce za a kashe shi sai ya sha giya za a kashe shi ya yi zina za a kashe shi ya yi tata sai ya yi zagi sai ya yi wayo duk ya halitta ya a gani amma idan aka ce masa ka kashe wannan ko a kashe ka ba damar ya kashe shi sai dai haƙuri a kashe shi ai kun gane hakan ko misali a ce ga wani nan kashe shi ko a kashe ka to a da musulunci dole sai kai hakuri sai kai kalmar shahada an ce wasu sun na su kashe mutane sun taba kama wani ya yi kalmar shahada wai sun zo za su kashe ya yi kalmar shahada sai dai ya ce kai ka kashe shi zai shiga aljanna wannan shi yake ba da labari bayan ya ya dawo eh waya dan har ba na kusa da shi sai yana zai kaje shi sai yana la ilaha illa sai dai yake kali shi sarfa wani kuka ji shi aljanna zai na eh ke ka kuma iko Allah ba a kaje shi ba har ya dawo yake ba da labari eh eh kaga wannan da gwarar idilisanci eh haka ma iblis yake a cikin tarbiyyar iblis akwai kisar abin nan shidan wanda ya je ya samu wani malami yana limami ne a cikin masallaci irin ginin lakan nan ya fito bakin harabar rahabar masallaci yana ɗan hutawa sai dai sai ga katangan masallaci ta taho ta tana sarakin ta faɗi kuma za ta faɗa inda yake zaune sai zo a guje kamar ayi koki ya ce malam me yasa kake zaune a nan kana liman me yasa haka waje a ai sai ya kamata a ce kana cikin masallaci kana nashin cikin kai yayi kamar magana sai ya ji kamar da gaske yace ya gode sai ta ce shigo masallaci sai shi masa dan ne ya tsaya yana cikin masallaci sai ya ji durum katanga ta tarin ga kuma inda yake zaune duk nan ta wadi sai ya fito aka fito a masallaci sai ga mutumin da ya sa ya tashi har ya ce yana cewa ga bawon Allah kaga wani ikon Allah irin yana mai godiya kaga da ikon Allah da yanzu Allah ya da yanzu sanadiyar ka Allah ya yi da ni da yanzu na zaune a wajen haka a nan kan waɗi kawai sai karare shi a karka bin godiya ka san ni waye ya ce shi ne ke dan ko zan na jin maza ya ce shi ne ke dan yace aiki ya ga takardar nan za ta faɗi ne kuma ya san tabbas in ta faɗi a kan shi zai shahada yace abin da yasa ke ya kare ya tashi ya sa shi ga masallaci ba da yana so yana bula ba amma shi ya je tana bula ya kuma kauri da ya samu ya shahada ya zama dole da kisa ruwa a dokar shi kuma sun yi bada da ya wada ruwa aka ce ya ya ya nemi sai yi maza ya hudu shi da riga ya ci ga ya ɗauko shi ya daddana ciki a abin nan ya duba ya gani ga shi ba sa magana ya ce kai na gode shi ma wani misali ya san cewa an mutu a ruwa shi ma shahada ne to gada ya ce maka ya fito da shi na to dole ne ma muguntan kada ka samu aljanna ai ka kace dai na dibiri sannan a cikin maganganu yanzu akwai irin waɗannan irin waɗannan ko da bambancin kungiya ko da bambancin club ko bambancin party kaga mutum kamar yana Allah Allah dan wani shi gauta yana nan za ka ga yana cikin baitan yana Allah Allah kuma wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne ɗabi'ar musulmi haka yake duk musulmi Allah ya marga ba wannan shi ne ɗabi'ar musulmi babu musulmi bai suna wanda an suna musulunci da yake fatan wani musulmi da yake da wuta babu shi domin sifar da Allah ya maɗaukakin sarki ya bayar na mummunai cewa yi wallafi ne ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kaga wannan shine mu'mini ina wa fata al muslimu akhul muslim la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga wannan shine musulunci amma kana fatan ka ga mutum yana ana kai kawai shi ne ya shiga kuma shi ma bai san inda zai shiga ba babu ko babu duka kokari ake kai ana ta roƙon Allah ya sa mu dace eh saboda ai zamewan kafa ba wanda yake wala ya amanu makarar lahi illa alqawmu illa alqawmu wa ne khasiruna ko khasiruna masu tabiya su ne mutum kawai zai ji kawai shi ya haye don wannan shi ne amincewa wato kamun Allah ba mu yi amince kamun Allah sai mutane masu hasara kare da bi kamun kai kawai kai ka haye sauran mutane ne suke cikin ruwa wannan kuskure ne eh ba babu sai dai a yi ta kokari ta kokari a yi ta addu'a sa'ana a ringa wa mutane fatan alheri kai ma kuma yadda ka mutu haka za a yi ma kamar yanzu dan uwanka ne ko abokinka ya rasu shi kenan sai ka kamanta da shi kai kuma kana son ka mutu a tuna da shi kaga ai baka ya dace to duk abokanka da kasan sun mutu kullum kai sallah ka ringa sa addu'a to kai ma Allah zai baka abokan da kullum suka yi sallah za su sa ka addu'a haka da in ka ji an yi rasuwa ka ji jana'iza kai ma idan aka ji ka mutu za a zo idan ka ji an yi rasuwa a ruwanku ka noke kai ma an aka ci ka mutu sai a noke kama tu dini sudan وكما تزرع تحصد وبنفس الكيل الذي تكيل به سكان yadda abin da ka shuka shi za ka girba irin ma'aunin da kawo mutane awu kai ma da shi za a ba eh da ka kaga mutum duk abin da ake yi menene falinansu falinansu kan ka kakewa duk abin da kake yi na alheri kuma wani abu ake bari a je a yi wani abu da aka yi yadda aka abin da sai a yi ta abin na tuna yanzu na je tambayar da kuwa ɗaya daga cikin limamanmu na nan zansu ba da hakim bai da lafiya an ce likitoci ma sun ce a mai da shi gida to ba abin da ya gagari Allah na koma mai ka san matsalar da muka samu dangane da abin da ya shafi ciwo kenan mu Allah ya gargaɗe mu sai har Allah ma muke tashi a cikin lissafin na kama akwai abin da ba zai iya ba wannan kuskure duk ciwo da ka sani duk lalacewar shi yana hannun Allah iya ce ka kace ka kowane al'amru biyadillah yana hannun Allah na daka zama matsayi da karatu mai masa addu'a karanta masa fatiha duk ciwon da ke damun shi tun da ya gagari likitoci Allah ka yi masa magani Allah ka ba shi lafiya Allah ka warkar da shi wannan Allah da iko ne akan komai eh Allah ka ba shi lafiya mu karanta fatiha ta sai mun gama karatu to mun gara to na na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam da ban shi shine mahallin shahid ya sa malamin ya kawo hadisi shine wani yaminul yaminul gamu wato rantsuwa irin wanda take duniya wanda ya yi shakarar hancin shakarar hancinsa a cikin wuta shi ne razu wanda mutum ya yi don ya ci dukiyar wani ita ce ya mun jamilu da mutu Allah tsare shi yasa ya zo a wata ruwaya wani balaraban ƙauye ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah a gaya min wane ne manyan zunubai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa farko ne a manyan zunubai shi ne shirka da Allah sai ce na ji wannan sai kuma me sai ce ce alyayyuru da mu wato rantsuwa mai turbuɗa wanda ya yi ta a cikin wuta sai shi ba lalaban kawai ta yi sara mai san mace rantsuwa ba ce wa mal yaminu da mu wace rantsuwa ce mai turbuɗa hancin wanda ya yi ta a cikin wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yaqta'u ma lam yul muslimin wanda yake rantsuwa nan ya ci dukiyar wani mutum musulmi ya rantsuwa na san ƙarya don ya ci dukiyarsa shi ne sai ya ami yami huwa fiya kalibun rantsuwa wanda yake ƙarya yake yi amma kawai don baya jin tsoron Allah sai ya yi ta babu nadar man halafa ala yamini فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه wannan babu zai magana a kan umarni da shari'a ta yi wa wanda ya yi wata rantsuwa a kan wani abu da cewa ba zai yi ba ko wani abu da zai yi amma sai ya ga sabanin ya tsohon shi ne ya fi alheri da haka sai ya aikata abin da ya rantsuwa da ba zai yi ba abin da musulunci yake so kenan sa'annan sai ya kafara rantsuwarsa mutum ne kana taimakonsa ya ba ta ma rai sai karen ce ba za ka kare taimakonsa an gane a wani alheri kake wa iyalinka ta ba ta ma rai sai karen ce ba za ka kara a a gidan ɗan uwanka kake zuwa ya ma wani abu bane sa sai karen ce ba za ka kara zuwa gidan yayanka ba ko ganin kaga duk waɗannan ayyuka alheri ne kai rarruwa ba za ka yi su ba to abinda musulunci yake so ka yi abu sannan ka yi kafara na rantsuwa eh ka yi abin ka yi kafara na rantsuwa an abdurrahman bin samura radiyallahu anhu qal قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هلبت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه an samu hadisi daga Abdulrahman dan Samura ya da Allah ta kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yace mu idan kai rantsuwa akan wani abu amma sai kaga abin da ka rantsi ba za ka yin ba yin sa shi ya fa alheri to shikenan sai kai abin da ya fa alheri ai misali ya daidai na barko na ce kaman dan uwanka ne ka ce kayan zuwa ba za ka ƙara zuwa wajen shi kaga ai kayan ke zumunci da haka ka dawo ka ringa zuwa sai ka yi kafara na natsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka yi kafara na natsuwar da kai وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فرعى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda da yayi rantsuwa kan wani abu sai ya ga sabanin abin da ya rantse ba zai yi ba shi ya fa alheri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi abin da yake fa alheri sannan yayi kafara raguwar shi amma ya aikata abin da yake shine ne kar wa ana bi Musa radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi in sha Allah لا أهلف على يميني ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير متفق عليه an samu wani hadisi daga abin musa al'ashari ya ga Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzala ya ce ni wallahi na rage muku da Allah idan Allah ya yarda ba zai yi rantsuwa akan wani abu ba duk abin da na rantse ba zai yi ba sai kuma na ga yi ta fiye ba alheri maza ya ce na rantse muku da Allah ba zai yi abin da yake fiye ba alheri sannan zan yi kafara rantsuwa da haka duk abin da ka rantse in ji abin alheri an ba alheri wani damun ba za ka yi sai ka bar shi mutum ya ce ya rantse zai sha giya a nan da ke aka tsaya garin da a yan na riga na nan ce na ko mutum ce a rinka zai sha taba misali na a rinka ce aka bari yana ai na riga na nan ce bai kamata na tsaya to duk da wannan babu su kuma barin su shi ne alheri da aka barin su ne za ka yi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه بآله آثم له عند الله تعالى من أن يؤتي كفارته أن يؤتي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه a samu hadisi daga abi huraira ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum ya doge ya doge na hace ya ci gaba da rantsuwan da ya yi a dangane da iyalinsa wataƙila ka saba ɗaukar iyalinka ko sati sati ko wata wata kuna zuwa sahab na kuna kana cewa ka rubu kaya ta ji daɗi to sai ka rage cewa ba za ka ƙara ba na na la'an yaladda naka akwai wallahi na kuma babu sauran wasu akwai wallahi yanzu ma akwai rantsuwa rantsuwa ce amma na babu na ya fara ni an yarda da kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayan ku ya doge kan abin da ya rantsuwa ba zai ringa yi ba na alheri a cikin iyalansa to dogewar shi ya fi masa zunubi ai magana ta fito zunubinsa ya fi yawa akan wannan dogewan wato da a ce ya yi kafara wato ya yi kafara ya rushe wancan alherin da yake ba zai yi ba shi ya fi masa alheri wato ya fi ya samu yadda Allah a cikin wato yin kafara da haka magana ya doge cewa ba zai ba ka saba kana cewa madam shawarma na sai ke nan kace wallahi ba za ka ba za ka kara cewa saboda ta bata ma dai to sai kai aji ku sai ka so shawara na yawwa ai an gane wa karatu yawwa alhamdulillah na? na? akwai hadisi? a'a da ce akwai fasarar kalmomi ce ne oto ƙaunuhu ya ce ya lajja da fatihin rami ya lajja da fatihin an walan fata wata zirin mi da yi wa mimmu shadda ayyata ma da ya doge shi gaba ko ne zan fasara ba na nan na ولا يكفر إنكو ويجيم كفارة وقالوا وآثم وهو بساء المثلثة أي أكثر اسما يا بي أو ظلمي أدنى بصر ولا ما تو
Thank you.
alaikum salam na'am yau ga abu magana na'am
nuna cewa
alamar sallah na a yi tambaya yana nan a musulunci musulunci shi da nan daidai ya yi daidai da abin da ya faru da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina jin amma amma da duniya ce shi ma aka safare suka kafiya ka tilasta shi ya faɗi magana ta kafir wanda abin ya dame shi har dai yana kuka yaje yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga sun sa shi har manzo Allah yake kan manzo sallallahu alaihi wasallam ce yaya kake ji a zuciyanka lokacin da yace ai imanin sunanan lafiya ba wai sai manzo Allah ya ce masa ko yanzu suka sake tare suka sake fara Allah ma kuma ya saukar da aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da kaga babu babu komai in aka sa mutum ya yi magana ta kafirci alhalin ba daga zuciyarsa kamar mutum ne da aka nuna mar bindiga ya ce ya kashe matarsa sai shi ya kashe ta saki dari uku ba ma uku ba kuma kawai sai ya shiga gida matarsa na nan lafiya na nan wanda aka tilasta shi yawa wannan kaga yana nan ai wani ya taɓa ba mu labari ina dai ko kuma na kaduna shi wannan ya yi rashin sa'a shi da abokin shi bai san abubuwan ba shi ma da suka tare shi cewa wani sun suka ke zuwa sai ya ce kwaya suka kwakwaɗe shi ko saboda ai kwaya ba su ke ba ce wani ce ko yana neman ɗaya kwane kwaya waka ce na eh tare da wasu suka suka fada babu komai Allah kiyaye wanda yake assalamu assalamu alaikum my question is the seven people that if they die the sun they, the sun will not eat their flesh in Hausa ah salamu alaikum malam tambaya ta shine mutum bakwai da in sun mutu kasa ba zai ci naman su ba to to da haka da turanci to duk an gane to kana neman su ne ni ba san su ba ni mutum da yana sani mutum da yana nufin annabawa saboda akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha harrama ala al-ardi an ci a kula a jisadar anbiya Allah ya haramta wa kasa ta ci gangan jikin annabawa amma sauran duk kai kanka in Allah ya ga dama ba za su cikin ka ba amma magana yanzu a nuna ka cewa kai ne in an sa ka kasa ba za su cikin ka ba wallahu ala an gane akwai da yawa ana samu a sa mutum a kabari kai wani ba ma kasa ta cikin shi halin kabarin sa ba ka taba za ta rage shekara shekaru har likabanin na nan farin sa kal wannan kuma yin Allah ne ba kuma yana nufin kunne in kasa ta jin kirka wai cewa kai ba mutumin kirki ba ne a daman kai kanka kasa ne na kai kasa ne ai duka mutane kasa ne kar yanzu ne aka nuna da kai nama in ka mutu kasa za ka koma na min haka daga naku وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما ذكرنا annabi adam shi ai Allah madaukaki sarki da kasar ya tura shi amma rahama Allah ya sa yayi yunama inda Allah ya bamu a bulo haka da mu ta tafiya da Allah ya bamu a kasar mu misali ka ga sararo kai za a ce kai kasa ne kaga da kuma ka zamu da yanda ya da mu haka sai amma rahama Allah sai mai da mu haka shi ma annabi Adam bayan halittu da kasar sai aka canza sai zama ya zama nama da tsoka da da kashi na da ka yanzu idan mutum ya mutu ai shi ranka shi ba shi zai mutu ba mu gangan shi ne ake cewa mutuwa gangan jikin ne ya mutu don an tere a jikinka a jikinka sai a bar kawai ka zama nama da abin nan an barka ka rike kai ta wayi kenan amma ainihin ran ai zare shi ake a tafi da shi ko dai a tafi da shi sama Allah ya sa a tafi da rayukan mu sama shine ilmiyin ko kuma a kasa da shi shine shi Allah ya kiyaye kawai shi ke عليكم السلام نعم نعم نعم نعم azumin kafara shi mutum zai yi shi daban-daban daban ko zai jero su a zai yi su daban-daban duk ba in ba azumin da kaji Allah ya ce a jera ba na akwai azumin da kamar azumin kisan kai Allah ya kiyaye na kafara kisan kai Allah ya tsare mu wani ajira ake idan ma mutum dan kawai gajiya ya sha ya yi misali ya yi hamsin da uku sai haka kawai ya ce bari ya sha daya to duka hamsin da uku sun rushe ya za ya zo da kuma sun farko domin Allah ya ce a ajere za a yi amma wanda ba a sa su ajere ba mutum yana dama ya yi ɗaya yau ya yi kamar biyan ramadan in ana bin ka za a ba shi ramadan har ba wanda ya ce shi ka jera kana iya ɗaukar duk sati kai azumi ɗaya a duk wata kai azumi ɗaya ina nuhu kana kirgawa in kawai da ka kirgawa daman bakwai ake bi ka kayi bakwai shi ke amma na kafara da na zihari duk wani ala ya ce a yi su a biyu sai an jira wala akwai ma ai baka ji ba nace da gangan rashin lafiya ciwon na ai larura da da larura da ta gaske wadda za ta sa yanzu mutum yana cikin kafara sai ramadana ya zo an gane dole ya ya biye da kafara eh ku ka ji malai ce ai ya san zai zuwa to da gangan yayi da haka ana samun wata ajere amma ka kaddara da sani ba akwai wanda ba sa sani da haka in yi larura ta gaske amma na ce larura na ganin dama in ka huta ka hutar da su duka sai ka sake sabuwa lawala na'am lazim amin na fila na ya ce tambaya biyu idan mutum ya zo masallacin juma'a a mewaki yawa an yi sallar juma'a to ya ga wasu suna tashi suna yin nafila tana da asali kwarai tana da asali raka biyu mutum zai in kuma ka koma ka yi a gida jirgi ma na da asali ko ka je ka yi a gida ko ka yi a ofis ko ka yi a shago ko ka yi a kasuwa duka ya da asali ko ka yi a masallaci kowanne ka yi ma ba ka yi ba dai ba ka samu lada ba ne na duka ayyuka ne na lada da kuma yake idan mutum ya shigo masallaci duk da rana za ta faɗi ai yana daga cikin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada nafila da ka in har wannan lokacin duk da faɗuwar ta ne to ba ka yin nafila da ka jira sai ranar ta faɗi za ka zauna in inda aka hana ka inda aka hana ka wato wani aiki do bari na gaya muku abin da duk malamai suka faɗa akwai malaman da sun ɗauki hadisin tahiyatul masjid gaba ɗaya bai da lokaci suna sa ta a cikin salawat zatul asbab salloli masu wasu dalilai wato su sun ɗauka babu wani lokaci da kawai in ka shiga masallaci ba za ka kai yayin masjid amma wasu maluma sun ce musu a tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya hana nan kuma shi yace ayi to ma ka'ida in aka ce a aka ce kar kai abu aka ce kai an ce hani shine farko da ma biyayya ba data ba kamar su bayan la'asar na yi la'asar da sauki amma lokacin da rana ta faɗi wannan haramun ne ba a nafi da alaƙa da ainihin lokacin da za ta fito rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fitowa tsakanin tsahon shedan guda biyu da aka kada ku kame kada ku yi sallah har sai ta fito dududu da wannan lokacin ba ta wuce mintuna goma wannan shi yasa kaga sallar da ake na istiraq ana ba da minti goma idan rana ta fito don ta zama ta tashi kadirar ruhi wannan minti goma da ka ba lokaci ba ne tsalle Allah ba ala na a bada sallar dawafi sallar dawafi a yana maganar sallar dawafi sallar dawafi ba ta da lokaci duk lokacin da ka gama dawafi za ka yi sallah na na dawafi ko za mu sai dawafi akwai na fi da raka da zai yi to shi tana kamar yadda dawafi bai da lokaci ka san dawafi bai da lokaci to nan tare suke shi yasa ita ma ba ta da lokaci Allah yawa da rama sallah yana daga cikin rama sallah duk lokacin da ka tashi misali ba ka yi la'asar ba sai ka tashi dab da rana za ta faɗi a kaje za ka yi alwala ka yi sallah idan ba za ka ce na duk suna ciki wallahu ala sallu ala nabi kare Allahumma salli ala mu karanta fatiha wa mala hashi Allah ya ba shi lafiya sauran marasa lafiyar da kowa Allah ya ba shi lafiya amma wannan tashi ce Allah ba shi sarki ya ba shi lafiya Allah ya tashi ka faɗa shi Allah ya dawo mana da shi lafiya akwai wata addu'a da ba a ba da dini amma ya kamata mu ringa wa juna sha idan kuma lokaci ne Allah ta mu cika da imani na kada ba a san a kawo mun maganar lokaci sai mutum ya duba ko yake ya ji yake so a jingina masa na cewa lokaci ya yi nan amma dai ni in lokaci na Allah ya sa an cika da imani na to a ka kowa ya bada da kai shi ya bada na to haka ya kamata duk marasa lafiyar mu rinka mutu addu'a jama'a saboda dole ko ka ji ko ka so wata mutuwar za a yi na haka ya kamata a dinga yin addu'a in ciwon na tashi ne Allah ya tada mutu in kuma na tafiya ne Allah ya sa ya cika da imani kaga wannan shine an haɗe ta Allah madaukakin sarki ya tayar da shi Allah ya ba shi lafiya wani zai ga kamar kana mar bakan mutuwa ne ne ta magana mutuwa kuma a'a duk ita mutuwa da ciwo ba abin da ya hada ciwo yayi nan mutuwa ta yi nan wala ba ta da fa'in da hada shi yasa kai ma mai lafiya ka kai wani da jiki wai ma duk labarin mu ɗaya ne na ba za a zuwa ba abin da ke ala su za ka ga mutu ya yi ciwo tsanani wallahi in kwana shi bai ƙara zai mutuwa ko me ya yi sa'annan za ka ga mutu ya fi kowa lafiya ya rufe ɓangare ne na ka gani ok na na ɗan takara ko ya Allah ya ji gaishe da haka Allah mana sarki ya baki lafiya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai kuma masu bukatu a cikin mu na alheri Allah ya san bukatun mu Allah biya mu Allah ya san abin da muke tsoro Allah ya tsare karanta mun karanta fatiha ko mun karanta bismillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى كدائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساويات بلا صلاه اللهم اسقه وانت الشافي واقضه وانت الكافي وآته وانت المعافي اللهم اسقه وانت الشافي واقضه وانت الكافي وآته وانت المعافي اللهم اشفي وانت الشافي وفيه وانت الكافي وعافي وانت المعافي اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي اللهم اشفي وانت الشافي وفيه وانت الكافي وعافي وانت المعافي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين